أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 30 da watan juma'a al'akira shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 12 da watan daya shekara ta 2024 meladiya za mu ci gaba da karatun littafinmu a zaduwar matsiya shari kitabu zuhudu wal wasiya zan mu tashi harfu sad harfu sad ne ko malam rahimahullahu ta'ala yake cewa alayka min al-umuri bima yu'addi ila subulis salamati wal khalasi وما ترجو النجاة به وشيكا وفوزا يوما يؤخذ بالنواسي فليس ينال عفو الله إلا بتطهير النفوس من المعاصي وإن تشرد يدا بالأمر تفلي وإن تعدل فما لك من مناصي وبر الوالدين بكل رفق ونسه للأداني والأكاسي yawa malam ya ci gaba da yi mana nasiha kamar yadda dama sunan shi kitabu zuhud wal wasiya wannan wasiya ce yake mana alaika na hore ka kai riko min al umuri da cikin lamurra bima yuaddi abinda zai beka ka ila subulus salamatu zuwa ga hanya ta samun lahiya wal khalas da kubuta ina maka nasiha da ka riki abinda zai beka ka zuwa ga samun hanya ta samun lahiya da kuma kubuta ma'anar bait ma'anar baitin saboda bamu samu wata kalma mai wahala ba a ciki kama anna kitabu sheikh sumiya kitabu zuhud wal wasiya kama yadda mun sani cewa littafin malam an kira shi ne littafin zuhud da wasiya falizalika najiduhu marratan yatanawar umuru zuhud wa marra al wasiya shi yasa wani lokaci zan mu ga dauki yayi dauki ya dauki sha'anin zuhudin wani lokaci kuma wasiya wa huna yusil qari bil akhdh ma yuaddi ila salama min az-zunub wal khalas min azabillahi yawm al qiyamah anan gashi yana mana wasiya ne yana mai mai karatu wasiya ne yayi riko da abin da zai beka shi zuwa ga samun lahiya da kubuta daga zunubai kuma ya kubuta daga azabar Allah ranar kiyama li'anna zunuba tahulu bainal mar'i wa bainal a'mali salihah allati tunjihi min al'azab yace dan saboda zunubai suna shiga tsakanin bawa da kuma ayyuka na gari wanda suke tsayartar da shi a abin nan a gobe kiyama falan ma zagu azagallahu quluba mai azagallahu quluba mai yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zunubansu Allah madaukin sarki mai zunubi sai ka gani ya kasance kullun karawa ne yake inda min jaza'ul hasanatu alhasanatu ba'da ha inji malam na daga cikin sakamakon kyakkyawa a samu wani kyakkyawa bayan shi a samu wani kyakkyawa bayan shi shine babban sakamako shi ma mummunan zunubi shi ma saka ga wani zunubin ya aiho wani a bayan shi baiti na gomiya tara yace wa matar junnajata bihi wa shikan wa matar kuma ka riki kenan alaika bi akhaz bi matar najata bihi wa shika kai riko da abinda kake kaunar samun tsira gare shi wa shikan da gaugawa wa fauzan kuma da samun rabo yauma ranar da yu'khaz za a yi riko bin nawasi da kokuwar kai lugatul bait luga ta baiti wa shikan ai shine sari'an da gaugawa yuqalu ana cewa kharaja wa shikan ai shine sari'an wa minhu daga cikin kalmar ne ma ake cewa aushaka yushiku washakan washakatan washaka wa aushaka in ce aushaka an yaf'alu kaza yushiku kaza yushiku an yi atiba adi kaza yushiku daga aushaka kin ne washikan in wannan ita ce wa minhu daga ciki akwai hadas Hassan ibn Sabi yake cewa la tasama anna washikan fi diyarihim Allahu akbar ya tharati Uthman yace washikan la tasama anna zakkuji washikan nan ba da jima ba da gaugawa sa'alabu yake cewa walau su ilan nasu turaba la aushaku iza qila hatu an yamallu wa yamna'u yace walau su ilan nasu turab da an tambayi mutane ƙasa la aushaku da sun kusa iza qila an ce hatu ku kawo an yamallu su kosa wa yamna'u su hana inda mutum ne dan adam ko ƙasa ce ake cewa ba ni ba ni gobe ya ka beka hannu ya ce kai na gaji wannan ba da ka je ka ɗauka da kanka sabanin Allah maɗaukin sarki nan mahallu shahidi ce la'aushaku sun kusanta majnunu laila yake cewa walau masahatu bil kafi a amala azhabat amahu washikan summa ada bila ama ada bila nan yake cewa washikan kaga kalma ya kawo ta kamar yadda ta zo mana nan haka nan kalhaba yake cewa izal maw'ur lam yaghshal karihata aw shakat hibalul wayna bil fata an taqatta annawasi shine jam'u nasiya shine muqaddamur ra'as magabacin kai wa sha'aru muqaddamur ra's iza tala da gashi ma na gaban kai in yayi tsawo ana ce mishi annasiya wa yujma'u ana yin jam'in shi ala nawasin akan nawasin wa nasiyat da kuma nasiyat wa yuqalu ana cewa azalla fulanan nasiyatu fulan wana ya kaskantar da kokuwa kan wana ai ahana huwa hadda min qadrihi ya wulakanta shi ya ci mutuncin shi tashbihan bil asir yu'khaz min nahiyatihi dan kwatamtawa ne ga kaman mai bawa ana kama kokuwa kan shi ne luyuka da dan ajashi a cikin tanzil Allah yake cewa kalla da illa min tahila nasu an bin nasiya gaga bin nasiya zan mi kamu da kokuwa kanshi magabacin kanshi a cikin tabwibin sahihi muslim muslim yayi baban cewa babul masahi alan nasiyati wal imama ya hudo kalkashin shi cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam masahabi nasiyatihi wa alal imama wa alal khuffaihi wa ala khuffaihi wa fihi aidan a cikin yake cewa babul khair fi nawasiha al khair an nawasi yake bukata al khair fi nawasiha al khair ila yawmil qiyamah Muhammad bin Sami albawar da yake cewa lahum sabiyatul la barakallahu fihim kibahun nawasi la yamna anna ala hali Abu Shis al-Khuzai yake cewa faraita bi sayfillahi hama aduhu wa da'atu lil islam nasiyat shirki ma'anar bait ma'anar baitin ai abin da yake nihi wa khuz sari'an min al-umur ma tarju bihi an-najati yawm al-qiyamah da gaugawa ka rike abin da kake zatan kyautata zatan zaka samu tsira da shi gobe kiyama wata fuzu bihi yau mai ukhaz bin nawasi ka samu tsira ranar da za a yi riko da kokuwar kai kama wa safa Allah ta'ala yawmal qiyama bi qawlihi kamar yadda Allah ya siffanta mana kiyama yake cewa yu'raful mujrimuna bi simahum ana gane mutanen banza da alamar su fa yu'khaz bin nawasi za a kama kokuwar kansu wal aqdam da diga digin su kawai majan nan gurin mutum ya fahimci me ake ni fa yu'khaz bin nawasi wal aqdam kawai a wulakanta su ka kumshe shi gaba ɗaya kace kawai fa yu'khaz bin nawasi wal aqdam a wulakanta su kawai shikenan al-imamu tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa fa akhazu zabaniyatu bi nawasihim wa aqdamihim fatasbihuhum ila jahannam wa taqzifuhum fiha zabaniyoyi mala'iku za su kama abin gakin su kokuwar kansu da digarigin su ja su su kai gefa jahannama a azan Allah ta'ala mina baiti na gomi ya tarar da yake cewa fa laysa yunalu afullahi ba a samun rangwamen Allah illa bi tadhirun nufusi sai da tsarkake rai min ma'asi daga zanubai ma'anar baitin ai bawa bai samun rangwame na Allah da tsarkake kanshi daga zanubai sai da tuba da barin abin da ya aikata Allah ake cewa annabin shi alaihi salatu wassalam ya baka fadahir to hakka zuciyarka ka tsarkake ta daga tafsirin ikrama al-imam rahimahullahu ta'ala yake cewa la talbas ya baka an alama asiya kakka sanya tuhakka da zuwa wajen sabo da ita ya kawo wake a cikin wannan wa inni bihamdillahi la sawfa fajirin labistu wala min gadaratin ataqannau wani mawaki yake faɗa nan sau yana nihin tuha baiti na gomiya tara da biyu yake cewa in tashadu yadan bil amr tufli idan tashadu kai ruko yadan hannunka kai cizo da karhi bil amr da umarnin da ake maka ma'ana wannan umarnukan da nan maka in kai ruko da su da karhi tufli zaka samu tsira wa in ta'adil amma in ka karkace fama laka min manasi bakka da wata matsira ba inda zaka tsere gobe kiyama in tazo lugatul bait ka ganin nasa lugatul mabit madadin lugatul bait a gyara shi lugatul bait manas shine almalja wal mafar almalja wal mafar mafaka Allah yake cewa wala tahina manas ai wala tahinu manasin ka'inul lahum wala tuhinu wala manasa ka'inul lahum at-taqdir shine laysa hinu hinu manas kawai an ce wala tahina manas ma'ana laysa hinu hina manas wannan lokacin ba lokacin samun maboya bane latanan kawai wala ce aka kawo ta da ta'anis aka ta'anisin ta ta zama mace kamar yadda za a kawo abu a kara mishi ta'un a ƙarshe ya zama na mace wala ce kawai ta anna hani ta kore abu kuma aka kara mata ta abul qasim shabi yake cewa idza lam yakun min liqa'il manaya manasul liman halla hazal wujudu yace babu makawa babu wata matsera da maboya game da wanda shigo wannan duniyar game da mutuwa bai da maboya ibn rumi yake cewa jawadun yunadul harbina adauhu ila aina min ila aina minni la tahina manas kaga wannan shi ma yace wala tahina manas kamar yadda aya ta faɗa ma'anar baitin yace in ta'khudh bil amri allazi yuaddi ila subul salamati wal khalasi tazfur bima turid wa tafuz bi na'imil akhirah idan kai riko da abinda zai bayar da kai zuwa ga hanya ta tsira da samun lahiya to zaka samu babban rabo kuma ka samu babban tsira ranar lahira don shi ne ma'ana alfala a cikin alkur'ani Allah yake cewa qad aflaha almu'minun mai baiti na gumiya tara da uku yake cewa barral walidaini bi kulli rifqin kai biyayya da ma'aiha da kowace tausasawa ma'aihanka wa nusihin kuma kai nasiha lil adani ga manisa makusanci wal aqasi da manisanci lughatul bait al adani min ad-dunu ne wa huwa al qurbu ay al aqarib makusantanka da na ya dunu udunu dunuwan wa da na watan fa huwa danin wal maf'ulu madunuwan ilaihi dana shaiwa shine qaruba ya kusa summa da na fatadalla busairi yake cewa iza maradullah aw ghadbu lahu tasawal adani indahum wal abaidu al adani makusanci al abaid manisanci busairi mai abin nan mai alburda ba ita kadai bace ba waken shi yana da bakokoka masu yawa yace al aqasi shine al abaid manisanta ya gabata inda can mala yake cewa fakan min zalimin yuqsa zalilan ibn rumi yake cewa fi aqasir bilad ba'd al adani wa ra'aita al ala ala kulli hayyin al ula wa ra'aita al ula yace ma'ana al bait ma'ana baitin ay anna alayka bi birrul walidain ina horanka da biyayya ga ma'aiha ay al ihsani ilayhi ma shine kyautata musu bi kulli wujuhil ihsan al mutaha ladayka da kowace huska ta kyautatawa da ka samu dama gare ta ta ma'aiha ka kyautata musu da dukiyarka da karhinka da biyayya duka وقد قرن الله تعالى طاعتهما مع طاعته في القرآن في أماكن عديدة ألا يا جماعة دا أشد دا أرما أيها cikin قرآن cikin gurare masu dama li izami haqqihima dan girman haƙƙin su kuma wa aika alaidan ina horan kamala ina horo bin nusihi da yin nasiha lil aqarib wal aba'id da manisanci kuma da makusanci kai mushi nasiha dan saboda li anna dinun nasiha addini kawai shine nasiha kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam yake cewa addinin nasiha nan kan mu dauka cewa nasiha kamar yadda a Hausa ake cewa nasiha kawai abin nan wannan wani juz'i ne daga cikin nasiha wanda za a ce wani ya mushi a Hausa dai kawai da an ce nasiha mun san me ake nihi to a cikin hadisin nan da bayan da wannan baitin ba ita ake nihi ba ana nihin da nasiha kawai kyakkyawar mu'amala da kowanne da zuciya daya addinin nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ce addini shine nasiha kullu liman muka ce gawa kala sai ce lillahi ga Allah kaga inda wannan nasiha ce ake nihi ta kamar da mutum hula kamar shi nasiha yayi wani lahiko ya bar wani abu ba za a ce ba lillahi amma Allah wal kitabihi da qur'ani wal rasulihi da manzon shi ina zaka musu nasiha wal aimmatil muslimin da shugabannin musulmi wa ammatihim da jagoro da gamagarin su muslim ya huddo shi ana karanta muna karanta arba'una hadisi da dama amma ce addinin nasiha duk galibi yara an an faɗi wannan nasiha za su ɗauka alhali ko inda aka je gaba da sun yi hankalin sun tambayi malam su haɗa iskali da su da shi duka a ce nasiha ce irin wadda muke nihi wannan kuma a ce amma Allah amma alqur'ani amma amma manzan Allah zan mu ga nasihar abin da ake nihi da ita wa qarna qala al-imam al-hafiz bin rajab rahimahullahu ta'ala kalamul imam abi amr bin salah haula ma'anan nasiha wa huwa kalamun hasanun ahbabta ana qulu huna lil fa'ida al-imam ibn rajab rahimahullahu ta'ala mai jami'ul ulum wal hikam a cikin ya dauko maganar nan da muka yi sharhin arba'un nawiya mun kawo wannan maganar amma dan muhimmancin ta nace zan kawo ta mu ƙara maimaita ta ya fassara mana me ake nihi da nasiha yace an nasiha kalimatun jami'atun tatadammanu qiyamun nasihi lil mansuhi lahu bi wujuhil khairu iradatan wa fi'lan in an ce nasiha kalma ce wadda ta tattaro kai mai nasihar kai tsaye ga wanda zaka ma nasihar da dukkan wasu huskoki na alkhairi da manuharka da kuma aikinka idan muka fahimci wannan fa nasiha lillahi nasiha ga Allah shine tauhiduhu tauhidin Allah da siffanta shi da siffa ta kamala da girmamawa da tsarkake shi daga dukkan abin da yake kishiyar haka kuma da nisantar saba mishi da tsayuwa da da'a shi da san shi da duk abin da Allah yake so da siffa ta ikhlasi wal hubbu fihi wal bughd fihi da so dan Allah da ki dan Allah da yakar wanda suka kahurce ma Allah da wanda ke kama da su da addu'a da kira zuwa ga haka wal hasu alai da zaburarwa ga wannan ga wannan ita ce yi ma Allah nasiha dan an ce dama nasiha shine kyakkyawar mu'amala da zuciya guda wan nasiha da kitabihi nasiha ga littafin Allah shine al-imanu bihi imani ga Allah da ta girmama shi da kuma tsabtace shi shi littafin Allah da kuma karatun shi karantawa ta hakika da kuma tsayawa wajen umarnin shi da hannun shi da fahimta ilman mukan shi da misalan shi da tadabburin ayoyin shi da kira zuwa ga karatun Qur'ani da kuma ba da kariya ga duk wanda suke yan shishigi da masu suka mulhidai a cikin Qur'ani nasiha ga manzon Allah ita ma tana kusa da haka shine imani da shi da duk abin da ya zo da shi da girmama shi da mutunta shi da riko da biyayya gare shi da rayar da sunna shi da kuma zaburar da ilman muka na sunna da watsa ilimin sunna ta ma'aiki wannan shine nasiha ga Allah wa mu'adatu man ada da da kiyayyar duk wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa muwalatu man wallahu wa walaha da kuma jibintar wanda ke son Allah yake son annabi kuma da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa takhalluqi bi akhlaqihi da yin dabi'a da dabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'addub bi adabihi da yin ladabi da ladubban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma san iyalan gidan shi da sahabban shi da ma makamancin wannan nasiha ga shugabannin musulmi ce shine taimaka musu akan gaskiya da yi musu biyayya a cikin sha'anin gaskiya da faɗakar da su da tunatar da su cikin tausasawa da bi da sannu da kuma nisanta huto na huto da su da kuma kira zuwa yi musu addu'a da taufiki Allah musu ga madakatar da zaburaswa akan wasu su ma su yi haka amma nasiha ga magamarin musulmi shine irshaduhum ila masalihim ka shirye da su zuwa ga abin da yake maslahar su ne da karantar da su lamarin addinin su da duniyar su wanda wannan aiki ne na malamai wa satur auratihim da ruha musu asiri wa saddu khallatihim da kuma taushe tangarda su da kuma taimaka musu akan makiyansu da ba su kariya da nisanta algushi da kuma hasada gare su ya so musu abin da yake so ma kanshi na alkhairi ya ki musu abin da yake ki ma kanshi na sharri da ma abin da ke kama da wannan to kaga wannan in aka ɗauki wannan gaba ɗaya wannan hadisin ya gama komai an nasiha lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimatil muslimina wa ammatihim ya gama komai da komi na abin nan na musulunci yasa annabi ya ce addinin nasiha addini gaba ɗayan shi nasiha ce nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gahara